بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ووسي الوسي كالوسي malam ya ce wa wasiyul wasiyi wato wasiyi wanda aka yi wa wasiya mutum ne zai faɗi ya rasu yana cikin rashin lafiya ya kirayo wani babban abokin shi ya ce ne idan allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara na riga ka mutuwa ‘ya'yana ga sunan ka kula da su ka kula da tarbiyyarsu na baka su amana’ to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi wannan mutumin ya rigaye shi da ya rasu ɗiyan na wannan mutumin mamaci ya kawo su gidan shi ya yi ta kula da ibadarsu ya ta kula da addininsu ya kula da cinsu da shansu da tarbiyyarsu to shi ma sai ya ga jiki ya ƙiya mishi shi ma ya kirayo wani abokin shi ya ce ne rayuwar nan ta yanzu gashi yanayin da ake ciki muna kai kawo da kai ina so kamar yadda baban wannan yaran ya bar mun wasiyarsu da Allah idan hal na rigaye ka to wa'innan yara ɗiyan shi ka yi ƙoƙari ka kula da su da tarbiyyarsu da karatunsu na ƙur'ani da karatunsu na ilimi da karatunsu na zamani da abin da ya shafi cinsu da shansu ka yi ƙoƙari ka kula mushi da su Allah ta'ala zai baka lada to wannan alwasiyul wasiyi wanda shi wannan na biyu wanda abokin shi ne mushi bayani wanda ba ɗiyan shi bane ɗiyan abokin shi ne wanda ya rasu to shi ma hukuncin shi kal wasiyyi tamkar wasiyyin na asali yake wato duk abin da zai yi wa ɗiyan wannan mamacin to duk abin da zai musu na tarbiya to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada tamkar mahaifinsu ne ya gaya mishi wato ba zai ce ba to ai wannan ba ɗiyanka bane kai diyan wani ne wanda ya rasu kuma ni ba da wancan ba muke abuntaka da kai muke abuntaka a yanda zai ɗoki diyan wannan na wancan wanda ya rasu tabkar diyan wannan abokin nashi wanda ya rasu kwanan nan zai hada da su duka kamar diyan shi zai ɗauke su
walil wasiyi an yattajira bi amwalil yatama walil wasiyi ya halitta ga wasiyi mutumin da aka yi mai wasiya gaba da yara ƙanana babansu zai rasu ya ce ka kula da su to da ya rasu baban nasu ya bar musu dukiya sama da miliyan biyar ko sama da miliyan goma to shi kuma wannan mutumin da aka damka yaran a hannun shi talaka ne mai karamin ƙarfi ne ɗan kasuwa ne amma baya da jari to ya halitta an yatta jira bi amwalil yatama ya yi kasuwanci da dukiyoyin wannan na marayu ya halitta idan aka damka mishi miliyan biyar a hannun shi aka ce wannan wato shine gadan ɗiyan wane wanda suka ci daga wajen babansu kuma an ga a ƙarƙashin ka suke kenan kai za ka kula da tarbiyyar yaran da ka kula da cinsu da shansu ga dukiyarsu ne kuma ka kula musu da ita to ya halitta wannan dukiyar tasu ya shiga kasuwanci da ita inda yana kano zandar kano zandar kasuwa da ta ya zauna to ba damuwa sai ya je shi ya koma ya ci gaba da kasuwancin shi tsakankanin kano da zandar da wannan dukiya ta marayu amma zai yi ne ba tare da almubazzaranci ba ba tare da bata dukiyar ba cikin ɗan lokaci kaɗan na'am wa yuzawwija ima'ahum kuma hakanan ya halitta ga mutumin da yake wasiyi ya aurar da bayi na mutumin da yake wato wasiyin shi ne mutum zai faɗi ya rasu yana da kwai mata bayi a ƙalƙashin shi ya kiraye wani abokin shi ya ce to wa'innan matan da ka gani duka bayina ne da Allah ka yi ƙoƙari idan na rasu ka yi ƙoƙari ka aurar da su ga mazajen da suka cancance su da mazajen da suka dace da su in aka samu mazaje na gari mutanen kirki masu tsoron Allah masu biyayya ga Allah to ka aurar musu da waɗannan bayan na'am ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ومن أوصى إلى غير مأمون dukkan wanda yayi wasiya zuwa ga wanda ba a yarda da shi ba wanda ba a amincewa addininsa ba ba a yarda da halayensa ba ba a yarda da wato nagartar shi ba to fa innahu yu'zalu haqiqa ana tube shi abokinka zai rasu ya kirayo wani ya yi mai wasiya ya ce to idan na rasu da Allah ɗiyana ka kula da su da tarbiyyarsu da karatunsu da kominsu ga su nan to kuma shi wannan kiwon da aka yi wa wannan wasiyar ɗiyan shi ma kullum wa'insu a gidan giya suke wuni wa'insu a filin balo wa'insu sun sa tele gaba ba ba hor ba baki kullum kawai haka ne to ya zama to ba ba a yarda ba da cewa wannan zai kula da tarbiyyarsu zai kula da karatunsu to wannan wasiyar da wannan mamaci za a tuɓe ta a ce babu wannan zancen babu wani zancen a baka diya a za a damƙa su ne hannun wanda aka yarda da addininsa aka san cewa zai kula da tarbiyyarsu zai kula da karatunsu na'am wa yabda'u bil kafani Mm, thumma ad-daini mm.
thumma al-wasiyyati Mm.
thumma al-mirathi to shi kenan idan mutum ya faɗi ya rasu farkon abin da za a fara yi wa yabda'u bil kafan yana farawa da wato yin wasiyya ta hanyar siyo wa- siyo likafani daga cikin dukiyar shi abin da za a fara huddawa na dukiyar shi idan mamaci ya faɗi ya rasu a cikin kuɗin shi za a je a siyo mai likafani saboda duk wani wanda yake nema akwai wanda a kullum yana taka tsantsan wajen nemowa halali a kullum fatan shi shine ya samu halali ya ci baya son haramu baya son shubha to idan ya faɗi ya rasu wani abokin shi ya zo ya ce a ku bari ni an siyo likafani da dukiyata shi kuma wancan an san dukiyar shi ta banza ce in aka siyo likafani da dukiyar wancan aka zo aka sa wannan shi wannan mutumin ya yi ta kokari akan ya kiyaye cin haramu a cikin wannan ƙin shi a cikin mu'amalar shi ta yau da gobe amma gashi tufafin da zai tafi lahira da shi kuma haramu ne daga dukiya ta haramu aka siyo shi da haka aka- aka fi so mutum ya zamanto likafanin da za a saka mai a jikin shi ya zamanto da dukiyar shi ne za a siya mishi saboda mai ɗaki shi ya san inda yake mishi ruwa saboda ya fi kowa sanin inda ya samo dukiyar shi inda har akwai a cikin dukiyar shi to a siyo likafani a cikin dukiyar shi gwanda abokin nashi in ɗawainiyar hidimar binne shi zai ɗauka ya ɗauka amma zancen likafani a ce a siya da kuɗin abokin shi ko wani abu ba za a yi ba na farko kenan sun maddayin sannan kuma bayan mutum ya faɗi ya rasu an je an siyo likafani a cikin dukiyar shi sai a yi tambaya akwai waɗanda suke bin shi bashi duk wanda ya zamanto yana bin shi bashi ya ɗaga hannun shi ko kuma ya je ya faɗi a guri kaza a lissafa bashin da ake bin shi a biya summal wasiyyati to bayan an biya bashin da yake kan shi to kuma sai a leƙa cikin takarru wanda ya yi wasiyya idan ya yi wasiya ya ce idan na rasu a cikin dukiya ta a ɗauki jika ɗari uku a bawa ne a ɗauki jika ɗari biyu a bawa ne a ɗauki jika uku a bawa ne a ɗauki miliyan guda a bawa ne gabaki ɗaya gashi na a rubuce ko kuma ya kira waɗansu daga cikin ɗiyan shi ya ce idan na rasu a yi kaza a yi kaza a yi kaza na alkhairi to za a zartar da ita summal miras sannan kuma bayan an fitar da kuɗin likafani bayan an fitar da bashin da yake kan shi bayan an biya wasiyar da ya yi to yanzu sai ya zamanto an tattara a tattara dukiya ga baki ɗayanta kuma a raba wa magada na'am wa man haza daran ala habiri ashar sin- ashara sinina Mm.
tabu ilayhi Mm, wa sahibuha habirun alimun mm, la yadda'i shay'an mm.
fala qiyama lahu to wa man haza daran dukkan wanda ya riki gida ala hadirin ga wanda yake zaune a gari ashira sini na tsawon shekaru goma tun sabu ilaihi ana jingina wannan gida zuwa gare shi ka zo ka gari da ka zo ka ka samu wani hili ka gina shi da ka gina wannan hilin kullum za a huce ta gurin ca ake gidanka ne gidan wane ne gidan wane ne kuma wa sahibuha hadirun wanda yake mai hilin wannan gidan ne wanda ka gina yana garin shi ma alimun kuma ya san da cewa gidan wannan ana cewa gidanka ne kai wanda ka gina amma la yadda ishe an bai taba da'awar cewa wannan helin shi ne ba aka zo aka yi shekara ɗaya aka yi shekara biyu aka yi shekara uku aka yi shekara hudu amma bai taɓa ba fitowa ya ce wannan gidan nawa ne sali irin da ka zo ka kai dai ka san wannan gurin lokacin tsohon kudare akwai gidan mamursu a nan to ashe gidan na mamar tasu asali ba nata ba ne wani ne ya ba da aro aka sa su ciki to amma kai baka san da wannan ba da ka zo kawai gida sai ka gine shi aka yi tsawon shekara goma kullum gidan wannan ana cewa naka ne kuma wanda suke da gidan suna ta ji ana cewa gidanka ne amma ba wani wanda ya taba fitowa ya ce ai wannan gidan ba nashi ba ne asalin gidan na kakan kakanmu ne kakarsu da ta zo su nan da ta zo nan ba ta da gida kakan kakanmu ya ce a bata wannan guri ta zauna ba wani wanda ya taba ji an huɗa haka kawai sai rana kai tsaka wajen bayan shekara ashirin kai ma ka tsufa a guri kawai wani daga cikin yan uwansa ya zo ya ce wannan gidan ka fita daga nan falaƙiya malau bayan da za a yi amfani da maganar shi duk wani wanda ya zauna a guri tsawon shekara goma in dai gidan har ba naka bane kai shekara goma za ka ji ana ta hudi na bai wa mutum aron gida na ji ana cewa gidan ai ya zama nashi ya siya ai ni da kaina zan je in ce mishi wannan gidan ya aka yi kake cewa siyan shi kai daga na ji labari ko daga nan kai shekara ɗaya ne na ji to amma har aka shekara goma ba a taɓa ba tasawa sai sama da shekara goma to wannan ba za a tasa ba an gane ko na'am
ولا حيادة بين الأقارب والأصح- والأصهار في مثل هذه المدة amma wala hiyazata babu riƙewa gida bainal aqaribi tsakankanin makusanta dangi fi mithli hadhihi mudda a cikin misalin wannan lokaci idan ya zamanto da babana da babanka uwa ɗaya uba ɗaya kuma gidanka ne na zauna to ko bayan shekara goma ce kana ji ana cewa gidana ne amma baka tasa ba saboda ka san da ni da kai ɗin din ɗaya sai bayan kusan shekara sha biyar da ka gani ma kasuwanci na sun fara daidaita ka zo ka ce to wani da Allah ina son wannan gidan ka yi kokari ka siyi hilin ka kai ma ka gida daga nan kan shekara uku wannan ba laifi saboda tsakankanin ni da kai akwai zumunta akwai alaka ta jini to wannan ba laifi ko da bayan shekara ashirin za ka iya yin magana saboda tsakanin dan uwa da dan uwa sai Allah waccar magana da ake wanda da kai da shi ba wani dangin iya ba na baba shine ake magana a kai wal ashari hakanan kuma babu riƙewa gida tsakankanin surukai an san cewa mahaifin wanci shine yake zaune a gidanka tsawon shekara sha biyar duka ana zancen cewa gidan shi ne amma kai tun da kake baka taɓa ba tasawa saboda diyar shi ce a gidanka kuma duka kana mai kara ne saboda tunani dai shi dai mai hankali eh, wato mai hankali shine wanda yake wanka da ruwan cikin cokali a kullum zai iya yiwuwa ya zamanto akwai lissafin da yake ya siyi hili yana so ya gina to amma kuma Allah bai yi ba kai ka san da haka nan kuma shi ma ya san da haka nan kuma kai ka san da gidanka ne shi ma ya san da gidanka ne amma duniya suna cewa gidan shi ne gidan shi ne gidan shi ne to ko da bayan shekara sha biyar za ka iya cewa to baba in an samu an gina wannan gidan na can ƙarshen gari kenan sai ku bar wannan kin gidan akwai kananmu da yake tasowa za a auren shi kwanan nan ba laifi za a iya wannan an gane ko Mm, ولا يجوز إقرار المريض mm.
لوارثه بدين أو بقبضه wala ya juzu iqrarul maridi liwarithihi bidainin wato baya halitta mutumin da baya da lafiya mutumin da baya da lafiya yana kwance a saman gadon asibiti kuma rashin lafiyar da ake jin tsoron ba zai tashi ba daga cikinta irin mutumin da kawai kwanciyar da ya kawai kwanciya ce wanda ba motsawa a cikinta ba miƙewa a cikinta to nan baya halitta ya yi furici da cewa akwai wani wanda zai ci gadon shi yana bin shi bashi kawai in ya diba a cikin ɗayan shi ya ga wanda ya fi so ya ce ya rika hahab rana wani yana bi na bashi miliyan uku shi kuma an san wani tun da yake mashi bai taɓa maganin miliyan uku ko ta wani to bai halitta ba shi wannan ma- mara lafiyar a a yarda da magana shi bayan ya rasu a ce to a sassai da kararruka a biya ɗan shi miliyan uku an gane ko duk wani wanda zai gaje shi ya yi furici da cewa yana bin shi bashi wannan bai halitta ba au bi qabdihi ko kuma da amsar bashin ya zo shi tun da ran shi ya ramtawa ɗan shi miliyan biyu yana kasuwanci da ita amma ba a gaba lokacin da ya maido mishi sai da yana kwance a saman gadon asibiti ya ce to wane wannan miliyan biyun da na ba da ya ba da na bashi wata shekara ya maido ta har na sa ta a kwantikina ba za a yarda da wannan ba tunda ya amshe ta ne da shaidu to dole ba zai ba za a tabbatar da cewa ya biya ta ba sai lokacin da ya zamanto an damƙa a gaban shaidu kawai abu ɗaya ne shine sai dai in zai ce ya yahe mishi to kuma a wannan lokacin yahiyar shi ba ba za ta yi amfani ba saboda a lokacin shi dukiyar ta zama ba tashi ba ta zama ta magada saboda ya tabbata shi ma yanzu ba zai yi amfani da dukiyar ba a nan gaba ya san ba zai tashi daga wadar rashin lafiyar ba an gane ko na'am wa man ausa bi hajjin unfiza wa mana ausa bi hajjin unfida dukkan wanda ya wasiya ya ce idan na rasu a yi min aikin haji a ɗauki wani kaso na dukiyata a tafi a yi min aikin haji a ba liman wane to unfida za a zartar da wannan wasiyar tashi bayan ya rasu za a leƙa a ga abin da ya bari in dai hal abin da ya bari za a iya fitar da kuɗin aikin haji a cikin kashi ɗayan ukun dukiyar shi to za a fitar ne a je a yi mai aikin hajin na'am wal wasiyatu bis sadaqati ahabbu ilaina amma mutum idan zai rasu ya yi wasiya ya ce idan na rasu a ɗoki miliyan kaza a yi sadaka da ita a gina masallaci ko a gina makaranta ko a ciyar da abinci ga almajirai ko a dinga a ko a gina gida saboda almajirai wanda za su zo su ba 'yan gari ba su dinga kwana a gidan ko kuma a gina gida saboda dukkan matar da ya zamanto mijinta ya haɗi ya rasu kuma babu inda za ta yi takaba kuma ita kin mai ƙaramar ƙarfi ce a kata wannan gida a zaunar da ita a kula da abincinta a kula da shanta to wannan yin hakan ɗin a habbu ilaina shine yafi soyuwa zuwa gare mu mu malikawa wato ya fi yayi wasiya da a yi mai aikin haji kuɗin da za a tafi a yi mishi aikin haji a yi mishi sadaka da shi sadakar da zai ci moriyarta ya fi a ce aje a yi mai aikin hajji. Na'am.
wa idza mata ajirul hajji Mm.
qabla an yas qabla an yasila falahu bi hisabin ma sara wa yaruddu ma baqiya To wa idza mata ajirul hajji na'am idan leburan da aka ɗauka zai yi wa wato mamaci aikin haji shi ma a hanya sai ya rasu. Ya ce idan na rasu a baiwa abokina wane ya je ya mun aikin haji a cikin dukiya ta a ɗauki dukiya a bashi ya je ya mun aikin haji. To shi ma abokin nashi ashe dun kusan lokaci ɗaya za su rasu. Amma dai ba wanda ya sani daga cikinsu. Bayan ya rasu wato watannin aikin hajji ya kama aka wa wannan limamin zibi ya ce to za mu je mu zai mun zo mu." aka zo aka shirya aka tafi to yanzu da ya tafi kawai shi ma a hanya kawai aka ce ai yanzu sun daga daga nigeria ba su isa ba ma jidda kawai da aka leƙa aka ga ya rasu ƙabla an ya sila kafin ya isa zuwa saudiya kafin ya tafi ya je ya mai aikin hajjin to falahu bi hisabi masara kawai yanzu abin da shi wannan limamin ya ci shine gwalgwadon tafiyar da ya yi gwalgwadon tafiyar da ya za a yi lissafi daga nan Nijar zuwa jidda nawa za a kashe sannan kuma takalif da waɗansu fasfor da makamantansu nawa za a kashe musu sannan kuma shi a hanya nawa zai ci wannan kawai shi za a fidda a cikin wannan kuɗin wa yuraddu ma baqiya dukkan abin da ya saura za a dawo da shi zuwa ga magada za a maido musu kayan su sai su ci kayan su hanya ambariyan an gane ko na'am wa ma halaka bi yadihi fa huwa minhu mm.
illa an ya'khudha al mala ala an yunfiqa ala al ala al balaghi to wa ma halaka biyadihi dukkan abin da ya halaka na dukiya biyadihi a hannun shi mutumin da yake mutumin alhaji ne mutumin mariganyi ne mutumin tsoho ne tsoho da zai haɗe ya rasu ya ce idan na rasu a ɗoki miliyan biyar a baiwa liman wane ya je mun aikin haji to da aka bashi wannan miliyan biyar ɗin shi kuma an tabbata duka aikin haji ya yi da yawa ne za a kashe miliyan biyu zuwa da zawwa yanzu kawai da ya zo sai ta ai miliyan ɗaya ta yi saura yanzu miliyan biyu har ta karu a kan miliyan biyun waccar ya zama to an kashe miliyan hudu a aikin hajji to wannan miliyan biyun da ta karu ta hallaka fa huwa minhu to wannan ya ci bulis an gane ko illa an ya akhudha mala kai haka ne ko illa an ya akhudha mala akwai wato akwai al-iblag akwai ijara iblagiya akwai ijara damaniya wanda za mu yi bayani akan su duka illa an ya akhudhal mala ala an yushika al balagh sai dai in ya amshi dukiyar ne akan zai kashe dukiyar hal ya zuwa ya tafi ya aikin hajin ya dawo an gane ko to والضمان من الذين واجروه to shikenan yanzu anan faddamanu ɗaukan asara ramuwa min alladhina wajaruhu tana kan waɗanda suka ɗauke shi da baban zai rasu bai ce ba a ba liman wani ya je ya ma aikin haji kawai da ya rasu sai suka zo suka ɗauki wani da suka ɗauki wannan mutumin aikin haji a miliyan biyu ake yi sai ya tafi aikin haji to yanzu da ya tafi aikin haji da miliyan biyu bai isa ba ma jidda kawai ya ce ai miliyan biyun ta ƙare to yanzu wannan asarar in dai ba wannan ba aka yi da su ba kawai zamani aka yi da su ba to yanzu su za su cika sauran akan ya tafi ya dawo ya je ya karasa an gane ko to in kuma ya zamanto an samu saura da ya ce a ɗauki miliyan biyar a bada da aka je aka kashe miliyan biyu yanzu miliyan nawa ta yi saura uku kenan uku wa yuraddu ma fadala in fadala shay'un to za a maido da abin da ya saura a mayar da shi cikin dukiyar mamaci wato za a raba wa magada ne in har wani abu ya yi saura an gane ko akwai ijara balagiya akwai ijara tadminiya da wannan dukansu kowace tadminiya shine na yarda da kai na yarda da kai kawai in baka miliyan uku in ce ka je ka mu aikin hajji ni na tabbata aikin hajji bai huce baya huce ba miliyan biyu da rabi amma na baka miliyan uku to wannan in ka je ka abin da ya saura za ka mai domin shi balagiya ku shine za mu zo mu zauna mu yi ciniki da kai nawa za ka mu aikin hajji ka ce to ka san a yanzu dai a kullum a kullum a shagona abin da nake samu na riba ina samun jika ashirin a kullum ne wannan ina samun jika ashirin kuma aikin haji in na tafi zan yi kusan kwana talatin a can ka lissafa jika ashirin ashirin so talatin ashirin ashirin goma ɗari biyu ashirin so talatin ɗari shida kenan wannan kenan ribar da zan samu in na tafi aikin haji wanda ba zan samu ba a can kuma yanzu kai kuma ka ce babanku kake so in je in yi wa aikin haji ka san kuma kuɗin zubi yanzu miliyan biyu ne to yanzu in dai kana so in je ni ba da miliyan uku kenan ni ya zamanto miliyan ita ce riba ta in je ni don gwagwarmayar da za a dai a je a yi in muka yi haka da kai to yanzu da aka je hanya sai ta samu matsala yanzu miliyan uku sai ta lalace tun kan a isa saudiya to yanzu ba za ka kira ni ba ka ce to wallahi ga abin da ake ciki a asara ce kamar yadda a kasuwanci a kullum kana samun ribar jika ishirin to wata ran asarar jika ɗari za ka yi kuma a zamana lahiya to haka ne shi ma wani asara ce tsautsayi ne za ka yi haƙuri ba za ka ce ba sai an biya ka alhamdulillah alilmu inda